صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
امين
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar yadda muka saba a za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wadda masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba a yau biyu ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu tana 1442 wanda yake daidai da 14 ga watan april 2021 gregorian calendar a jiya mun kwana aya ta goma inda Allah madaukakin sarki ya bayani akan wato kenan tabbatar da dan adam da yayi a ban kasa a matsayinsa na khalifa sannan kuma ya fore masa dukkan abubuwan da yake bukata na rayuwa dan ya ji daɗin rayuwa ya bauta wa Allah madaukakin sarki ya zartar da wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya dora shi ya kawo shi duniya yayi domin sa amma abin mamakin sai zama kaɗan ne daga cikin bayi suke shukura yau da mu tashi insha Allah aya ta goma sha daya inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum Allah maɗaukakin sarki ce hakika mu ne muka halice ku sannan muka suranta ku kaga anan Allah maɗaukakin sarki yayi bayanin 'ya'yan adam a wannan matsayi ala sharafi abihim akan wato kenan darajar mahaifinsu Allah ya ce wala kar khalaqnakum thumma sawwarnakum kaga annabi adam ake nufi alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam bayan da ya suranta tsarin yadda halittarsa ya kamata ta zama wa bayyana lahum adawata aduwihim a cikin wannan aya za mu karanta Allah madaukakin sarki ya ma 'yan adam bayanin adawar abokin gabansu shine iblisa shine wato kenan muntawan alaihi min alhasad lahum wanda Allah madaukakin sarki ya sa jibillarsa ta tattaro hasada masu ƴaƴan adam din wali abihim da kuma babansu a adam din gaba daya me yasa Allah madaukakin sarki ya haka li hazziruhu dan ya ja kunnansa ya tsawatar da su wala tabi'u daraiqahu kada su kuskura su bi hanyoyi na shedan inda yake cewa wala kad kalaka kun hakika mun halice ku suma sawarna ku sannan muka suranta ku suma kunna lil malaikati sannan muka ce ma malaiku isjudu li adam ku ya annabi adam sujada ba sajadu duk sai suka fadi wata kenan suka yi sujada ne anan dan adam Allah madaukakin sarki da ya halicce shi ya fitar da shi a cikin sura wadda take mafi kyau laqad khalaqal insana ko Allah ya ce mun halicci dan adam a cikin wato kenan a hasani takawim sifa mafi kyau idan ka diba yanayin aljanu sifofinsu yadda yake caccanja wannan gaba daya za ka gabin tsoro ne ka diba mala'iku za ka gabin tsoro ne in ka diba dabbobi kala-kala akwai masu kyau amma kuma suna da kusuri na abubuwa da yawa wanda yake da kendiri kuma Allah madaukakin sarki ya bashi mallaka duka waɗannan halittu shine dan adam ya bashi tsayuwa mai kyau tsarin halittarsa mai kyau tsarin zama position na idansa a gurin da ya fi dacewa kafarsa da hannunsa tsarin da ya fi dacewa da dai sauransu da haka ya halice shi a cikin sura wanda yake mafi kyau ba don komai ba saboda mutuntawa sannan uwa uba ya ba shi hankali wanda da wannan hankalin ne ya zama ya fifici sauran ƴaƴan adam sauran halittu ga baki daya zai iya controlling din dabbobi gaba ɗayan su zai iya controlling din halittu bishiyoyi motoci jirage ko menene wannan hankali da Allah madaukakin sarki shi ya bashi shi ne yasa yake controlling duka wannan don haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa mun yi muku haka amma na nufin wato kenan da farko halittar ubanku annabi adam sannan ko ƴaƴansa ko biyu baya akan irin wannan sura bayan Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi adam alaihi salatu wasallam sai ya ce mala'iku su yi masa sujjada kuma duk mala'iku da suka fadi suka yi masa sujjada wa za ka kaulihi ta'ala wanda ya dace da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'ikunsa lalle zan halinci dan adam min salsalin min hama'in masnun daga wato kenan yambu wanda za a kwaba shi sannan a kera shi a bushe shi a busar da shi ya zama wato kenan yana ba da wani irin sound masnunin wanda yake wato kenan an cakuba shi ya kaman ka ruba kasa haka ta zama tana fitar da wani bashi na daban da haka da muka halici dan adam dan halice shi kuma irin wannan yanayin idza sawaituhu duk lokacin da na daidaita halittarsa wa nafaktu bi min ruhi na fura masa rai daga gare ni ruhi anan kamar da muka sha bayani ba ruhin ubangiji ba ruhin da ubangiji ya mallaka ake nufi kamar ka ce wannan littafi na ne kaga littafi ba daga jikinka yake ba a littafi abin da ka mallaka ne saboda wasu masu gaba da alkurani sai su ce ai ni isa ruhin Allah ne ma'ana wani bangare ne na Allah aka yanka aka ya nabi isa ba haka ake nufi ba wanda faktu fihi min ruhi na fura masa raina to idan nayi hakan nan faka wula husajidin duk ku fadi wato kenan ku masa sujada dalika annahu ta'ala lamma khalaqa adam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halarci annabi adam biyadihi da hannunsa min dinin lazimin daga lakawa da take ribabbiya wa sawwarahu basharan ya daidaita halittarsa ya zama dan adam sawiyan wanda yake madaidaici wanda faka fihi min ruhi ya hura masa rai amara malaikata bi sujudi lahu sai ya ce malaku duk su tashi su masa sujada ta'ziman li sha'anihi ko ta'ziman li sha'anillahi ta'ala dan girmama lamarin Allah madaukakin sarki wajalali da kuma watakin daukakarsa dan haka wasami'u kulluhum dukkan su suka ji suka karbi jin wa da'u suka yi da'a gaba ɗayan su illa iblisa lam yakun min sajidina sai iblisa shi ya kasance baya cikin masu sujada وقد تقدم الكلام على ابليس في اول سوره البقره baya a cikin suratul bakara mun riga mun yi dogon magana akan wato kinan abin da shafi iblisa wa hadha alladhi qarrarnahu wannan abu da muka tabbatar da shi a nan huwa ikhtiyar ibn jarir zabin da ibn jarir yayi a cikin tafsirin sa annal murada bi zalika kulluhu adam duk wannan magana da ake wala kad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaika duk da annabi adam alaihi salatu wassalam ake magana Abdullahi dan Abbas yake cewa wala kad khalaqnakum summa sawwarnakum ana nufin wato kenan kuliku Allah madaukakin sarki ya halice su su ƴaƴan adam din fi aslabir rijali a cikin wato kenan tsatsan mazaje wasu wuru aka daidaita halittarsu fi arhamin nisa'i a cikin wato kenan a mahaifar mata kenan ainihin halittanka an riga an yi shi a gadon bayan mahaifinka amma surar kai da kake yanzu kuma ta fito ne a lokacin da mutum yake cikin mahaifiyar mahaifiyarsa haka na hakim ya roto wa kala sahihun ala sharɗihima cewa wannan riwaya da ta tabbatar da wannan cewa ɗan adam an halicce shi akan irin wannan tsari ya zo a cikin hadisi wanda imam hakim ya rawaito shi akan sharadin buhari da muslim walam yakrujahu amma bukhari da muslim din su ba su fitar da wannan hadisi din a wannan abin din ba wala kala ibnu jarir ibnu jarir ya cira ta an ba da salafi wasu daga cikin magabata aidan kuma du sun yi magana akan cewa annal murada abinda ake nufi bi khalaqnakum da Allah ya ce wala qad khalaqnakum abinda yake nufi da khalaqnakum din nan suma sawwarnakum din nan ana nufin wato kenan zuriyar annabi adam kenan kenan kaman Allah ba kuke sarki anan yana ba mu tarihi halittar shi kansa adam alaihi salatu wassalam da kuma mu zuriyar adam alaihi salatu wassalam da yanda ya halittar farko da yanda kuma aka zo aka suranta kera aka kera mu a cikin mahaifa muka fito a cikin halin da muke ciki da yanda Allah madaukakin sarki umurci bala'iku su yi sujada ma annabi adam amma duka suka yi sai shaidan ne shi bai ba iblisa shine kadai bai yi sujada ba wannan tarihi ne wanda ke sananne wato kinan ma'arufi to muje
قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني وخلقته من دين
kala sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ai ashe iblisa lanatullahi alaihi mamanaka kai kuwa me ya hane ka Allah tasjuda ya zama baka yi sujada ba idan amartuka lokacin da na umurce ka kenan Allah madaukakin sarki ya umurce duk su yi sujada shi sai bai yi ba to tunda bai yi ba kaga shi kenan shi ya zama shazi kenan ya ware gefe kenan ko da ban ce man shazza shuzza fin nari yawa albarakatu ma aljama'a albarka kullum tana tare da jama'a duk jama'an walaiku sun yi wa Allah madaukakin sarki da'a sun yi sujada shi kuma ya ya ya kebe gefe har yanzu ya zama shazi kenan da aka sai Allah madaukakin sarki tambaye shi menene dalilin ka baka yi sujada ba wato kenan a lokacin da na umurce ka qala sai ce ana khairu minhu to ai ni na fi shi daraja na fi shi daraja na fi shi daraja من الأذر الذي هو أكبر من الذنب يا كاو أذري أذر الناس كما يفي ذنوب الناس ما girma كأنه امتنع kamar kai ka ce ya kiye imtana amina ta'ati ya kiye da'a ma Allah madaukakin sarki li'annahu la yu'mar al-fadilu bis-sujudi lil-mafdul a kiyasin sa shine wanda yake babba bara a ce sujada a wanda yake karami ba kaga da bai yin ba da ya ce a ni kawai samu dama bane wala Allah laifin sa sai ya tsaya ana sannan sai kawo ta hujja a ya da ina babba za a ce mun masa sujada kaga girman kai kenan yanzu ya riga ya shigo na biyu kuma hasada ta shiga yanzu yana jin haushin Adamu dan me za a ce yau annabi Adam sujada kaga zunubi guda ɗaya ne mutum zai aikata amma sai rika jansa zuwa ga zunubai zunubai zunubai zunubai har su sai taru sai su yawa in sun yawa kuma sai su zama sun fi karfin wato kenan control yaro zai yi laifi guda daya idan an takura shi sai ce ba shi bane kaga yayi ƙarya da yayi laifi yayi laifi da aka takura shi ce ba aka tambaye shi ce ba shi bane yayi ƙarya ta biyu takura masa sai ya ce wallahi tallahi ya yi rantsuwa ta uku shi ma ƙarin laifi ne saboda haka zunubi ɗan ƙarami guda ɗaya yakan ja ka zuwa ga na biyu ya ja ka zuwa ga na uku kuma zama ake tafiya zama yake daɗa girma a gaba haka ɗan adam yake a cikin wannan lamarin to kaga shi ma yanzu an ce masa ya sujira da kawai ya ce shi dai bai yi ba kuma ya nemi gafara an wuce wannan layin amma sai ya ce a'a dalili shine dan me za a sa alfadil ya yi sujada al-mafdul babba ya yi sujada a kenan a karami wanda ya fi falala ya fi daraja ya fi ɗaukaka kuma shine zai zo ya ya sunkuya wa karami kaga wannan a nasa hankalin kenan ko saboda haka yana ganin haka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wai abin da yake nufi la'anatullahi yace wa ana khairun minhu ni na fi shi daraja fa kaifa ta'muruni bis sujudi lahu dan menene zaka ce ne masa sujada yanzu kenan kaman Allah din ma yayi masa laifi ko dan me zaka san ne masa sujada ai ka san na fi shi yanzu kenan Allah madaukakin sarki yayi masa laifi ta haka kaga zulubinsa sai daɗa girma ma'aiki sama bayyana annahu khairu minhu bi annahu kulika min nar sai ya bayani balo-balo cewa shi an halice shi daga wuta ne wannaru ashraf ita kuma wuta ta fi ɗaukaka mimma khalaqtahu minhu akan abin da ka halice dan adam da ba da kasa ka yi shi ba kasar ma kace hama'in masnun mai wari ko yumbu wanda aka laka shi aka bar shi kwana da kwanaki kaga zai dan ribe ribe hakan nan yana wani abin nan da wannan ka halice shi eh saboda haka fana zara al-la'inu ila asal al-unsar shi sai ya duba wato kenan asalin abin da aka halitta da shi din asalin wannan ƙasa ce shi kuma asalin sa wuta ne walam yanzur ila tashrifil azimi bai duba zuwa ga ɗaukaka mai girma ba ko ma a wane ne Allah maɗaukakin sarki ya ce kai sujada ai Allah da ya ce ai sujada shi za ka lura da shi ko don ka bai girman Allah ba sai ya dubi kaskancin abin da aka yi Adam da shi sai ya yi kiyasi kenan wa anna Allah ta'ala khalaqa Adam biyadihi Allah maɗaukakin sarki ya halicci Adam da hannunsa wanda faka fihi Allah madaukakin sarki ya hura masa bai ruhi daga ransa da haka kasa kiyasan fasidin sai ya kiyasi wanda yake wanda yake mummuna fi muqabalati nassin a inda akwai nassi yayi kiyasi ko daga cikin masadir tashri guda nawa wajen guda bakwai ko da farko alqur'ani shine nassi sarihi na biyu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganan annabi ita ma nasi ce ko sarihiya sannan na uku sai ijma'i na malaman wannan zamanin kowane zamani in malaman suka yi ijma'i akan wata matsala ta ya zama hukunci a shari'a a wannan zamanin har i baya kuma sannan sai kiyasi ko daga kiyasi sai me sai masalihul marsala sai istihsan da sauransu a tafi can wannan kuma an yi ikhtilafi a kansu to amma kiyasi ana yin kiyasi ne idan babu nasi idan da nasi sarihi sai a dauka ga abin da Allah ya ce sai a dauka aiki da shi ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a dauka aiki da shi amma idan babu shi sai a dauko wani abu ya faru yanzu sai a dauko wani abu da ya faru a da sai a dauko ayar da aka yi magana akan wannan abun ko hadisin da aka yi magana akan wannan abun a auna da illarsa sun yi kama da wannan ma'ana dalilin da yasa aka yi wancan hukuncin ya zama dalilin da aka aka fitar da wannan sai a ɗauko hukuncin wancan sai a ɗora akan wannan shine ake kira sa kiyasi to ba a yin kiyasi idan da nasi ana kira sa kiyasan fasid ta haka ake cewa awwalu man qasa bir ra'yi huwa shaytan farko mutum da ya kiyasi kiyasi da ra'ayi shine shaytan da haka kiyasin kansa daga cikin sharuɗarsa shine ba a yin sa da ra'ayi ai ana duba illa ake amfani illa ita ce dalili dalilin da yasa aka hukunta kaza a wancan lokacin shine dalilin da zai sa a hukunta kaza a wannan lokacin bari mu bada misali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an hana shan giya balo balo dole da nasi na alqur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa inna ma yuridu shaydanu an yuqiya bainakum al'adawatu wal baghdha ko fil kamir wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun kaga illar da ta sa aka hana shi kiya kenan to duk abin da yanzu zai hana mutum shagaltar da mutum a sallah ko duk abin da zai kawo gaba tsakanin musulmi duk abin da zai kange musulmi ga barin wato kenan zikirin Allah haka ne da kawowa fasadi a wannan lokacin ko da ba giya ba ne to shi ma ya zama haramun saboda illar ta zama iri ɗaya illar hana giya menene ridu shi ɗan an yi kiya bayan kuma al'adawata duk abin da zai kawo gaba shi ma yanzu haramun ne wai sun da kuma an zikirin lahi duk abin da zai shagaltar da mutum gaba da zikirin Allah madaukakin sarki a yanzu ko ma menene yanzu dauki lido dauki kallon ball dauki waye irin na zamani ai ba giya bane ko shi ma illarsu ta zama ɗaya da wancan da haka shi ma ya zama wato kenan haramun wa ani salati duk abin da zai shagaltar da mutane gaba da sallah haramun ne yanzu ko ma menene ba sai irin na wancan lokacin ba saboda idan yanzu an fito da ball a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ball amma bol tana kawo illa irin wadda giya ta haramta ai take kawowa aka haramta giya bol za ta zama haram madama sun dace a lokaci da to irin wannan shine ake kiransa kiyasi da haka kiyasi ba da ra'ayi ake yin sa ba ana yin sa kiyasin da ana yin sa da nasi to shedan sai da ra'ayi ra'ayin kuma shine ya duba unsar al-unsar element din da aka yi halitta din an halicci Adam da wannan shi kuma an halicce shi da wannan da haka shi yasa ba zai yi abin nan ba sai aka ce kasa kiyasan fasidan man ja alal babaini baban wahida saboda haka shi yasa nan ta nan inda kuskuren sa wato kenan ya abin nan kenan na biyu kuma kamar da muka faɗa akwai hasada ya yi wa annabi adam alaihi salatu wassalamu hasada dan me Allah zai fifita shi kaga ga mala'iku da ba sa saba wa Allah ba daukakin sarki amma da Allah ce su yi su yi sujada sai suka yi amma shi bai yi ba kuma rashin yin sai zama masa wato kenan a inda matsalarsa kenan take a nan gurin kuma a inda matsalarsa take saboda mu'amala kullun da Allah madaukakin sarki ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samina wa dana ne inna ma qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu samina wa ata'na yawa matsalar mu'minai kullun maganar su in dai an kira su zuwa ga ayan alkur'ani aka ce ga abin da alkur'ani ya faɗa ko aka kira su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar su kawai su ce mun ji mun yi da'a sami'ina wa ata'na wannan yana daga cikin abubuwan da yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu kirri sama da sahabban kowane annabi saboda sahabban kowane annabi sauran in sun ga matsala sukan tirje amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai training din su akwai ma wani lokacin da aka saukar da abin da ya musu zafi suka zo suka ce ya rasulullah za mu da wannan ta ce a za ku faɗa min kamar yadda ahlul kitabai da suka faɗa ma annabawa su zamina wa asaina sai suka ce a ba za mu faɗa haka ba sai ce to ya za mu faɗa sai ce qulu samina wa atana rabbana ghufra wa menene ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai haka sai suka ce samina wa atana gufranaka rabbana wa ilaykal masir daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo musu sauran abubuwan duka da sauki ya ba su shaida ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna annabi ya imani sallallahu alaihi wasallam da abinda aka saukar masa mu'minai ma sun yi imani kaga ya ba su shaida kai zai karshe ma ya ce kullun amana billahi kowane ɗaya daga cikin su yayi imani da Allah kaji cikakken shaida ne me ya kawo haka da'ar da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki a daidai a wancan lokacin me ya kawo shaidan matsala rashin da'a an ce a yi sujada sai faɗi ya sujada sai bai yi sujada ba sai amfani da kiyasi da wato kenan a hankali irin nasa saboda sai ya zama bai yi sujadan ba ta haka Allah maɗaukakin sarki sai siffata shi da faɗinsa da yake cewa a lam yakun min sajidina bai zama daga cikin wato kenan masu sujada ba dan haka fashazza min bainil mala'ikati sai ya zama ya ware gefe a cikin mala'iku ya fita a cikin mala'iku ya zama zare ko akwai fata zare ko kaga fata zare kaga darajar ta gaba daya sai ta zube sai ta zube me yasa ya zama abin litarki sujudi saboda bai wa annabi adam sujada a wannan lokacin ba bali hadha oblisa dan haka sai aka mai da shi iblisa ai oblisa an nisantar da shi daga rahaman Allah madaukakin sarki daga ne ya samu title na iblisa ai ma'ana oblisa min min rahamati an nisantar da shi daga rahaman Allah dan haka ayisa ya yanke kauna min rahamati shi ma kansa daga rahama fa akta sai ku zama ya fada wato kina cikin kuskure tunda ya tabbatar ya yi laifi shi da kansa kuma sai ya yanke kauna gaba da rahamar Allah madaukakin sarki to kaga yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki shi ma wani kuskure ne wanda yake babba wanda yake babba ko aka ce kar ku yanke kauna daga rahamar Allah ya ayyuhal ladzina asrafu ala anfusihim ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah komai irin zalimin da kuka yi kada ku yanke kauna daga rahaman Allah madaukakin sarki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya abinda za a yi shine anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku dawo zuwa ga ubangijinku kuma ku sallama ku mika wuya zuwa gare shi to in kun yi haka nan shikenan to shi sai ya yanke kauna shi da kansa sai fa tabbacin eh nayi kuskure kuma tabbata bara a gafarta min ba kawai dan haka sai ya fada cikin wato kenan kuskure na karshe kabbahu Allah fi kiyasi a cikin wannan kiyasin nasa wa da'awahu da da'awa da yake cewa anna nara ashrafu min ad-din cewa wuta ta filaka daraja aidan fa inna ad-dina min sha'anihi ar-razana wal hin wal anat shi in ka dubi laka kasa wadanda muke ganin ta laka tabo ko danyar kasa kwababbiyar kasa daga cikin sha'aninta shine akwai wato kinan abin da ake kira ar-razana shine sanyi ne da ita ba ta da fitina don ka shiga cikin cakwabi sai ka fita abinka ba abin da zai same ka sai dai kawai ka ji ka jike haka ne ko ta farko kenan walhim da hakuri don ka taka kasa jikekkiya ba abin da za ta maka tana da hakuri wal anat da sanyin lamari eh wa tasabbut da tabbata wa dinu alan nabati ko ai mahallin nabat na biyu shi laka da kake gani kasa wannan laka jikakkiya ita ce dino ai ko in ba bushashiya in ba jikakkiya bace ba za a kira ta dino ba ai duk wani tsoro da ka gani akan ta yake tsorowa haka ne ko yawa wannan mu kuma duk ci gaba a jikinta ne duk abin da za ga ya faro da kadan kadan kadan kadan ya je gaba to daga kasa ne daga kasa ne kuma dan adam asalin ma ai kasa ne yasa muke da muke gina wajen muke haka dabbobi haka tsiri da sauransu dole yana da nasaba da ƙasa shi yasa zai ake samun wato kinan ci gaba ya girma ya girma ya girma ya girma haka ne wa ziyada da kuma karuwa wal islah da kuma gyaruwa in abu ya tsoro yana gaba yana gaba sai kaga ya girma in bishiya da sai ga har ta yi ƴaƴa ta yi gyara har a zo ana ɗiba ana ci da sauransu kaga ta gyari kenan wannaru amma ita wuta kuma min sha'aniha daga cikin lamarinta da ɗabi'anta da halayenta shi ne al'ihira ƙonewa komin yawan abin an sa wata wuta ƙone shi kawai ya lalace ita ɗabi'anta kenan al'ihira wattaish da kuma tashi sama overpowering wasura da gaggawa da za ka shekara goma kana tara abu na amfani ko kuɗi ko dukiya ko abinci ko wani menene ko motoci a minti goma sai ta kone shi haka ne sau da haka kowane gaggawar da ce da zuci yanzu nan za ta kone kawai ta gama da za ka tara tiriliyan goma wanda a shekara mai a rayuwarka duk da kyar ka tara shi ka zo ka barbaɗa masa wuta a minti goma shi kenan sai ka ga ya lalace wali haza saboda wannan ne khana iblisu unsaruhu shi iblisa sai zama ya ha'inci ainihin element din da aka haife shi da shi wata gina aka halice shi da shi wa nafa adam unsaruhu shi kuma annabi adam wato kenan a ainihin abin da aka halice shi da shi din shi iblisa sai ya zama ya ha'ince shi ya dauka shi babba ne ashe lalacewa ne duk abin da ka dora masa wuta lalacewa yake konewa zai yi shi ma da ya ɗauki ɗabi'ar wutan ya ɗora a kansa sai ta lalata shi sai zama ya kone shi kuma annabi adam alaihi salatu wassalamu sai ya zama wato kenan na fa'ahu unsaruhu shi element ɗin da aka halice shi da shi wutar ai kasar lakar sai ta zama ta amfane shi tunda dama ita kasa duk abin da aka sa a kanta mai ci gaba yake yana karuwa yana karuwa har ya gyaru ya zo ma ya kai abin to zaka adamu shi ma sai ya zama ya, ya, ya, ya ci gaba ya ci gaba ya karu bin rujui ta hanyar komawa zuwa ga Allah wal inabati da komawa zuwa ga Allah wal istikanti da natsuwa zuwa ga Allah wal inqiyadi da mikauya wal istislam da sallamawa li amrillahi ga al- al'amarin Allah madaukakin sarki wal itirafi da kuma furta laifin da shi yayi Adam alayhi salatu wasalam da ya laifi me yace ne qala rabbana zalamna anfusana ba ka saka fada ba da shi da matarsa da suka yi kuskure ba ubangiji suka ce rabbana zalamna anfusana haka ne mun zalunci kanmu ta haka suka ce wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin in baka gafarta mana kamar rahama ba hakika za mu yi hasara ko wa talaba tawbata sai ya nemi gafara ai tuba wal magfirata da kuma gafara ubangiji dan haka sai ya zama wannan din ya amfane shi kuma ya amfani zuriyarsa yau a ban kasa wa'anda suke cin gajiyar ban kasa su wane ne ƴaƴan adam ƴaƴan adam shedanu fa in kaga sun zo sai dai gurin barna sai dai gurin barna duk wanda ya dauki ɗabi'ar barna ɗabi'ar shedan ya dauka ɗabi'ar wuta kenan sai dai a lalata sai dai a lalata akwai wanda suke da da zaran sun sau ɗabi'ar hanyar ɗabi'ar adam alaihi salatu wasalam hanyar barna ne destruction kullum a cikin destruction a lalata a lalata a lalata wanda ya bi hanyar annabi adam kuma annumu wasala ya ci gaba karuwa da ɗuwa da sauransu to hakan nan Allah madaukakin sarki ya yi bayani yadda tsarin su yake kenan don haka abin da ya halaka iblisa girman kai ne abin da ya tsayar da annabi adam alaihi salatu wasalam kankan da kai ne yawa
قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين
Allah madaukaki sarki ya ce bahabid minha duk kuna cikin aljanna ne ko duk wannan labarin da muke faɗa adam yana aljanna iblis yana aljanna ko sai sai wannan waƙi ta faru sai aka ce mai iblisa fahabit minha to yanzu tunda ba za ka yi biyayya ba automatically ba da kuma ka samu jin dadin aljanna ba da haka sai ka sauka daga cikin aljanna din ya gudu ta'ala mukhadiban li iblisa Allah madaukaki sai yana masa magana bi amrin qadiri da uni na kaddara kauni wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya kasantar da shi tun ta haka ce fa bit min ha sauka daga cikin aljanna bi sababi isyanika a dalilin sabanka da kai li amri ma umrnina wa khurujika an ta'ati da kuma ficewa da kai mada'ata ya zama baka min da'a ta haka fa ma yakunu laka anta takabbara fiha ba zai kai girman kai a cikin aljannan nan ba aljanna gidan masu kankan da kai ne a Allah madaukakin sarki kai ko mai girman kai ne dan haka ba zai yiwu ba قال كثير من المفسرين الضمير عائد الى الجنه وي فهبد من هادن nan hadin yana komawa in ji malaman tafsiri zuwa ga aljanna ne ai ka fice daga cikin ta ita wa ita aljanna amma duk da haka wa ya tamila ayyukuna aidan ila ila manzilati allati huwa fiha fi malakutil a'la zai iya komawa zuwa ga matsayin da yake can a can malakutul a'la yiwa yana sama ta bakwai ne yana sama ta sama sama da ta bakwai ne a dai inda yake ne yana iya yiwa ba a cikin aljanna bane a wani guri ne amma majalisar malaman ta sai suka ce a cikin aljanna ne to ko ma a saman ne ya sako in ma aljanna ne ya sako ita dama aljannar ma kuma a saman take ta haka ka ce sai ya sako wato kenan daga nan fakaroj inda ka bi na sa girina ka fita daga yau kaskanci ya sa ya faru da kai kana daga cikin kaskantu sagirina menene sagir kan ba karami ba sagirin fa wanda aka zama da su kanana kada ka yau ka kankanta ka kankanta ka kankanta daraja ta zube ta zube ta zube ka zama a cikin azzalili na kaskantattu alhakiri na walakantattu ko yawwa mu'amalatul lahu wannan shine da Allah madaukakin sarki ya mu'amalance shi bi naqi di qasdihi da wato kenan abin da zai warware manufansa opposite yanzu abin da iblis yake so shine daukaka da girma da isa da kafafa ko sai aka mu'amalance shi da abin da zai warware daukakar maimakon ka daukaka in ya zama opposite ne fa sai ka yi kasa Zaman kafafa sai zama kaskanci maimakon jiji da kai sai zama walakanci duka wa'annan abubuwan Allah maɗaukakin sarki duk abin da yake nufi sai shi saukar masa da shi kaga shi yasa girman kai kullum bayya kai mutum zuwa inda yake inda yake nufi sai ya warwar sai ya zubo da shi alkibr ya uridai man nazani fiha wadatuhu haka Allah maɗaukakin sarki ce girman kai wannan izar dina ne saboda ka duk wanda ya ja da ni akan sa wallahi zan saukar da shi kasa sai na saukar da shi kasa ka lura Allah madaukakin sai yana ɗaukaka masu tawabi'u yana kuma wato kaskantar da masu abin nan wa mukafa'atan limradihi Allah ya yi masa sakamakon manufar tasa ya ba shi sakamakon manufarsa bididdihi da akasin abin da yake so fa inda zalika a wannan lokacin ne kuma istadraka la'in sai ya fahimci kuma kuskurensa ba a sama yake ba ko aljanna yake to sauka ba daukaka yake so ba to kaskanta kai adama zauna a cikin aljanna kai kuma sauka to yanzu duk abin da yake kafafa da shi kuma sai ya dawo abin da ta lokacin sai ya fahimci kuskurensa wa sa'ala an-nazrata sai roki Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa ila yawmiddin zuwa har yanzu a ranar hisabi inda yana da mace ya san akwai ranar da za a yi zuwa tare mutane a yi hisabi yace Allah madaukakin sarki an zirni ila yomi yi afuna na roke ka ka saurara mu har yi zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ce masa me da yace yanzu ne ila mai wasan sai ce innaka minal munzirina kana cikin wanda za a saurara musu ai ajaba ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ansa masa ila ma sa'ala zuwa ga duk abin da ya roka din shine an nazarata a saurara masa ila yawmiddin har zuwa ranar da za a yi hisabi addini ana nufin hisabi ba addini ba maliki yawmiddini mai mulki ranar hisabi ranar hisabi aka ce kamata dinu tudanu kamar yadda ka lissafa haka za a lissafa maka yau yadda ka tsara haka za a tsara maka in ka tsara mai kyau sai a tsara maka mai kyau in ka tsara mummuna sai a abin da ka to daga addinu yana nufin wato kenan hisabi ila yawmiddin zuwa ranar hisabi ranar da za a hisabi kenan qala anzirni ila yawmi yub'athuna a wani aya yace Allah ka saurara mun zuwa ga ranar da za a tashi mutane qala innaka minal munzirin minal munzirin ko kana cikin wanda za a saurara musu Allah ba daukin sarki ya bashi wannan abin din yawwa Allah ya ce kana cikin wanda za mu saurara musu to mu ji malam
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
الله أكبر كنت kala sai iblisu ya ce bai ma agwaita ni ya Allah a dalilin halakar da ni da kai tun da ka halakar da ni yanzu kan ko duk daraja ta ka karbe ta ka zubar da ni ka mai da ni kaskance ce ka ga yadda ɗabi'an iblisa take kenan aka ce yesu jira ya ce ba zai yi ba abin da aka bashi aka ce an karbe ya sauka kasa sai ya ce kuma Allah ne ya batar da shi wannan ɗabi'a kuma za ka ga wato kenan ya zo ya yaɗa ta a cikin al'ummanmu mu musulmi mu ne za mu yi laifi idan kuma wato kenan matsala ta zo sai mu ɗauke laifin daga kawukanmu sai mu kai wani guri sai mu jibga shi sai mu kai wani guri sai mu jibga shi ko dai mu nemi gwamnati mu lankaya mata ko mu nemi wani shugaba mu lankaya masa ko wani aboki mu lankaya masa ko wani matarka ko wani miji ke ko kuma wani dan uwa a kusa ko wani abin nan sai dai mutum ya cire wannan laifin ya dora ma wani wanda shi ne ɗabi'a mu ba mu karɓan laifi kun ga adam alaihi salatu wasalam da ya yadda ya yi laifi sai ya gyara amma shaidan da bai yadda ya yi laifi ba to bai gyara ba bai gyara ba mun gane wannan ya ce bima a gawaita ni bima a gawaita ni ya Allah a dalilin halakar da ni da kai amma adam sai ya ce zalamna an fusana mun zalunci kawukanmu ya yadda ya karbi laifinsa to duk mutumin da zai karbi laifinsa to a shirye ke da ya gyara duk mutumin da kullum laifinsa yana tunkuɗewa a jikinsa wallahi ba zai ci gaba ba akan wannan lamarin akan wannan lamarin ce a to ai yanzu ya muka a gwamnati talauci ya abin nan shugabanni ba sa kaza kaza to ka jira ran da shugabanni za su yi haka za ka zauna babu inda za ka ce ka babu inda zaka je ka okay shugabanni suna zalunci ko eh ba su kawo kan tallafi ba su kawo kaza ba su kawo kaza ba to ka jira ran da za su kawo magaran da za su kawo din magaran da za su kawo ran da suka kawo mai sun kawo ba zai amfani ka ba dan ran da suka kawo ma za ka ci lalato na din ka jira kuma wani amma in ka zaya kai nazari yanzu a cikin halin da nake cikin nan ya ya kamata na yi duk abin da kai na kuskure kai yadda kai admitting din sa duk abin da ya kamata a ce ka gyara ka yadda ka gyara duk matakin da ya kamata ka dauka ka yadda ka dauki wannan matakan da taimakon Allah madaukakin sarki sai ka shiga karkashin wallabi na jahadu fina me zai faru lanahdiyan na husu bulana sai kaga Allah ya buɗa maka hanya sai ka zama ka da haka daga cikin adalcin Allah kamar da zagalul yake fada annajani shine anna man akada bil asbabi wasala ila al maqsudi duk mutumin da ya nazari ya yi kokari rike da sababi dalilin da zai sa ai kaza to Allah ba da kuɗi sai zai kai shi amin amma wanda ya sau jikin sa ya dauki laifi ya tura a wani ga dalilin da yasa bai kaza ba ai wallahi tallahi ga daga mu da muke fama da dalibai kaga irin wannan wallahi malam kaza kaza kaza kaza kaza sai ya kawo maka wani dalilin da yasa bai zo yayi kaza ba shikenan wai a ganin sai ya kawo uzuri ba zai dauki laifinsa ya ɗora wa kasa ba to haka muke a cikin harkar kasuwanci haka muke a cikin harkar noma haka muke wani yana daga cikin abubuwan da suke suke daɗa mai da al'ummar mu mu musulmi baya ɗaura laifi a gwamnati ɗaura laifi a shugabanni ɗaura laifi a abokanai ɗaura laifi a 'yan uwa ɗora laifi a abokan kasuwa wani na ga wani mutumin da wai shi ai kullum ya je kasuwa yan uwansa yan kasuwa suke masa abin nan asiri suke masa ba ka yaya da ba zai ci gaba ba kawai sai tattara ya ajiye harkar kasuwa da ido na ga an zauna ta tofa mu abin aiko bakin shagona wannan magana muke baki da baki da haka ya sa a cikin zuciyarsa shi ba zai taɓa yin kasuwanci ba ko kuma da ya fara abin sai ai sa masa hannu aka yi to duk irin waɗannan dalilan suna da cikin asbab da suke sa mutum ya zama ba zai iya fesa reality ba a rayuwa shaidan ya ce wa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki bai ma a gawaita ni ko a dalilin halakar da ni da kai tun da ka halakar da ni ko ni ma zan rama laƙudan na lahun siratakal mustaki walla hanyar su mai kyan nan hanyar ka mai kyan nan tsayayyar hanya madaidaiciyar hanyar nan wallahi sai na sai na sai na sai na zauna na jira a bakin wannan hanyar suna zuwa zan ce musu ba wannan ne hanyar ba ga yanda hanyar take sai ai zan zana aqudu zan zanna la aqudanna kun ga ga lamul kasami ga nunu tawkid al-thaqila nunu tawkid din mako la aqudanna wallahi sai na zauna a bakin hanyar da ka shiryar da ita tsayayyen nan zan zanna in tare in ga wanda zai wuce kuma yace yace ba zai bari a wuce ba la kudana lahu sirata kal musakin kaga anan Allah madaukaki sai yana ba da labari ne shi shi dan yace a saurara masa Allah madaukaki sai shi ya saurara to tunda an bashi alkawari an saurara masa yace wallahi zan zanna akan wato kina hanya kamar daidaiciya ba zan ba su soce ba sun mala'ati yana hum bayna aidihim wallahi zan zo musu ta gaba gaba da gaba zan zo in tare suna kallo na zan zo in tare ba za ku wuce ba duk ina barazana ina firgagi duk wani matsalci zai juya baya ya shi kira ya bari wannan an gama da shi an gama da shi wa min kalbihim zan zo musu ta baya kuma wanda na gaba zan iya tinkaran sa gaba da gaba ba zan zo masa ta baya ta baya na cikin sai mu tafi kenan mu tafi mu tafi ya wuce gaba muna tafiya ina ce masa ga hanyar ga hanyar ga hanyar har na ce masa a nan ne fa sai ya danyi kwana da ya sha kwana shi kenan ya bar wannan hanyar saradakan mustaqim din wala imanihim zan zo musu ta hannun dama zan zo musu ta hannun dama ta dama muna tafiya man kaban bi man kabi ina dan matsa shi ina tafiya ina dan matsa shi ina dan har mu bar tsakiyar hanya har mu je deshen hanya muna tafiya ina tura shi har mu shiga jeji ta nan hannun hagu wa shama'ilihim zan zo ta hannun hagu kuma in naga ta dama in nazo ba zan saboda akwai abubuwa da yawa wanda dan adam yake sa shamaki tsakaninsa da shedan yake sa shamaki tsakaninsa da shedan irin su misali azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana akwai azkar alwarida wanda idan kai Allah madaukakin sarki zai kare ka daga shedan ko kuma wasu karatu da in kai Allah madaukakin sarki zai kare ka daga daga shedan dan ya kai wannan zikirorin ka fito kaga bai sai tunkari gaban ka ba sai je tsaya a gefe sai lokacin da ka zo za ka yi wani aikin alkhairi sai shiga ya sa maka girman kai ko kuma gane ganin ka ai kai mutumin kirki ne ai kai babban mutum ne sai ya sa maka wannan ko kuma ya sa ka yi aikin amma ka yi riya mutane su gani fa sallah kake yi karatun alkur'ani kake yi sadaka kake yi eh kai mutumin kirki ne da sauransu duk irin waɗannan abubuwan ga amma wanda suke ba su da yakini dama hanyar zai tare kawai ce ba zai yiwu ba wannan hanya ba zai yiwu ba kawai don haka aikin alkhairi su ba za su iya shi ba akwai wani mutanen akwai kafirai akwai kuma musulmin da su aikin alkhairi san ba za su iya shi ba sun riga sun zuciya su ta mutu akan wannan wanda zo su ta gaba da gaba wanda ba zai iya musu zai zo su ta abin a cikin masallaci zai zai same kai sa kai riya a gurin yin sadaka zai sa ka kai kai kai riya a gurin mene zai sa kai ba dan Allah ba da dai sauran irin waɗannan abubuwa din zai fito in ya fito ta nan zaka gane in ba fito ta nan ba zaka gane zai zai duka caccanja hanyoyi babu ta inda ba zai fito ba shi yasa shedan yanda ibn qayyim yake fada a cikin littafin sa da yi masaidi shedan babu inda za ka yi kai maganin shedan sai ta hanya ɗaya tal hanya ɗaya ne tal babu ta biyunta ita wannan hanya ita ce alluju'u ilallahi ka koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin shi ne yake kallon sa ta ko'ina yake kallon kuma duk haba'il shaitan duk tarkon da yake kafawa Allah maɗaukakin sarki yana abinan babban abin da yake karya lakon shaitan shine kamanni da Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan lamarinka kan nufaci Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan al'amuranka kuma ya zama kana kokarin kwatanta yin abin da Allah ya ce kana kokarin nisantar abin da Allah madaukakin sarki ce to in ka yi nisa a wannan gurin sai Allah madaukakin sarki sai ya zama naka to da zaran ya zama ka sai ya baka wata inaya ta musamman ta ga kita wuqayatullahi agnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an alin wa an udami Allah ya baka kariya ya fi a baka garkuwa da bindigogi da kayan yaƙi kala-kala ak-47 da menene duka da wannan din shaidan zai harbe ka amma Allah ba da kucin suke baka special inaya special concern to shi kenan sai zama Allah da kansa yake kare ka in ba Allah ba wanda zai iya kare ka daga shaidan shi yasa kullum muke neman tsari daga shaidan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a duk abin da zamu fara a'udhu billahi minash shaitan wa iza qara'ta al-qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim da sauransu in zaka ci abinci ka fara da bismillah in zaka sa riga ka fara da bismillah in zaka shiga masallaci gida ka fara da abin nan in zaka shiga masallaci kai ka duk waɗannan ka'idodin da ake faɗa dukkan matakai ne na kariya daga shaitan in ba haka ba zai iya zuwa maka ta gaba zai zo maka ta yamma zai iya zama maka ta addini in ya ga ta ka kafirci ba za ka yi sai ya zama maka ta addini in ya ga ta na girman kai ba za ka yi ba sai ya zama maka ta tawari'u ko sai ya zama maka ta tawadu akai mai tawadu ne da sauransu hanyoyi kala kala to Allah madaukakin sarki shine yake kare mutane ko su mala'ati yana min baina aidihim wa min khalfihim ai abdullahi ibn ali ibn abi talha yake cewa ni ibn abbas sun mala'ati annahum bayna aidihim ai ushakkikuhum wallahi sai na sa shi shakka fi akirati ba lahiran su sai kaga dan musulmi yana shakkan lahira yana shakkan lahira yanzu mutumin dan musulmi da zai dauki wuka ya yanki dan musulmi ya kwaci mashin dinsa ya yadda akwai lahira dan mutumin musulmin da zai je shi ya ɗabi kuɗi na gwamnati tiriliyon ko biliyan ko miliyan ko ma nawa ne da zai iya yi ya ɗiba ba halal ɗinsa ba ya baiwa kansa ko ya baiwa ‘ya'yansa ko ya baiwa ‘yan uwansa ko ‘yan uwan matarsa don Allah ya yadda akwai ranar hisabi? ya yadda akwai ranar hisabi? ranar da ake cewa la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha hmm wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan la yadda da wannan ranar kaga akwai alamar shakka a cikin a cikin lawata kenan lamarin sa wa min kalbi zanzo mustafa yace ai uragibahum fi dunyahum zan kwadaitar da su ta duniya in sa musu son duniya a cikin lamarin su rayuwar su son duniya kawai yana da lokaci awa biyar zai yi yana danna waya amma minti biyar da zai yi yana karatun alkurani bai da wannan lokacin yana da lokacin da zai je ko ina ya je gari kaza da kaza da kaza amma ziyara yan uwa baya da wannan lokacin baya da lokacin musalla sai ta zama dole fa fa fa fa ya buga ta fa fa fa fa ya ta buga ta duk wannan ladan da aka tanada in mutum zai tafo masallaci ya tafo a natse ya zo masallaci tako ana bashi lada ya zo ya zauna da ya zauna ya yi rafila yana cikin sallah inna ahadakum fi salati ma damati salatu hiya tabasu hugo yana cikin sallah da ya zo masallaci yana jiran sallah har liman ya zo shi Allah zai sa malaku su ta rubuta masa ladan yana sallah yana zaune fa wallahi malaku za su rubuta masa yana sallah amma yanzu ba za mu zo sallah ba wallahi ko juma'a ne sai an yi calculating lokacin da liman zai hau minbari sai an yi calculating lokacin da liman zai hau minbari an ce wanda ya zo awa ta farko bayan ana rubuta masa ladan yana sallah za a bashi ladan rakumi wanda za a awa ta biyu za a bashi ladan bijimi wanda za a awa za a bashi ladan mu yanzu ba za mu zo ba kwanda ake barwa a ƙarshen ma sai an rufe an daina mala'iku sun rufe littattafan su sun ajiye tukuna liman ya hau kan mimbari a lokacin mutum zai zo masallaci duk wannan ladan na akwai wanda wata rana wai wani liman ya yi dogon kuduba eh sai ake ta ah, cece cece ku ce yayi dudun kudu ba Eh, na haɗu da wasu daga cikin irin wannan masu cece kusa hmm muna tattaunawa akan magana sai ce ah, ni da ma da yake ba ruwa ba na ma zuwa ni da ma sai liman ya hau ya an shiga sai liman ya hau mimbari Shi to yana- kaga yanzu amma fa akan harkar rayuwarsa zai je ya tsaya idan dan makarantar boko ne a layin registration zai iya tsaya na taba tsayawa a layin registration a university of maiduguri tun karfe tara na safe sai da aka yi sallan azahar ko mutane suke gabana wallahi ba su mutum goma sha biyar ba ban yi registration din ba saboda da suke biwa ta ciki suke bada naira goma a musu registration naira goma ni ba na ce ba zan bada naira goma ba Allah to zai iya tsayawa a layin registration in a wajen jefa kuri'a ne zai iya tsayawa a wannan layin yayi kaza in a harkar kasuwa ne zai iya tsayawa in a shago ne zai iya tsayawa yayi wannan amma ya tsaya a layin sallah ya zo ya jira liman ba zai yi ba da ranar lokaci yayi in lokaci yayi shikenan maza maza ai liman ai- to a kawai na ibi ya shige gaba babu magana irin wayannan abubuwa to kaga nan duk shedan ya raggaba musu duniya a duniya za su iya komai amma da an zo lokaci na addini babu sallar sama sama za a yi ta kuma zuciyar cike da wasu wasi cike da wato kenan abin nan Allah ya sauka wani aimanihim din nan yace inji Abdullahi ibn Abbas yace ushabbihu alaihim amra dinahum zan rikita musu al'amarin addini zan rikita musu a cikin zai shigo cikin addini me yasa muke da kungiyoyi kaca kaca kaca ta ko ina hmm? mutum zai je samu mutum a masallaci yana sallah ya sa bindiga ya harbe shi ce Allah aikin Allah yayi azu zake jin labarin wani mutum wani wani labari da ya bari eh, abin nan yaran malam sun shiga cikin garin gaidan da suka shiga ciki a ran kasuwa mutane suna guduwa wani dattijo an ba shi gadin doya dala dan jiremin duk mutane suka gudu sai ki guduwa suka zo suka same shi baba za mu ɗebi doya sai ta a wannan ta amana ne karku taba ba su taba ba suka ji za su balle shagon magani sai ta a wannan na marayu ne kun san kuma in kun taba kayan marayu Allah ba zai bar ku ba sai suka bari suka je za su balle wani shago sai ta awalan na miskini ne sai da wala wannan ko nawa za mu balle suka balle suka ɗebi ka suka loda suka ce za su zo kuma a za su yi sai sallah sai ta a kuka ai ba sai kun yi sallah ba ai aikin Allah kuke suka ce wallahi ko sai suka shiga motar su suka tafi eh eh ta ha ko ba sai kun yi sallah ba aikin Allah kuke ai eh saboda shi kuma ta hanyar ɗansa shi ne in za su sallah in har sojoji suka zo shi ma ba zai tsira ban ya tsira gurin yaran malam to ba zai tsira gurin sojoji ba don sun zo za su kan mai uwa da wabi ne ita ba ai tun da Allah aikin Allah kuke kawai shi kenan ku ba sai kun yi sallah ba kaji ka ba ka faɗi gaskiya wallahi kawai suka shiga motar suka dubi kan suka yi gaba kaga yanzu aikin Allah suke aikin Allah nan ba sallah cikin sa kowannen su zaka gansu a bige sannan kuma kayan mutane za su zo su su ɗiba to wannan su kenan mu din a cikin namu lamuran ka zanna kai nazari ka ga son zuciya nawa ne a cikin mu kaca kaca a cikin lamarin addinin abubuwa nawa muke yin sa na addini amma ikilasi na Allah madaukakin sarki babu shi a cikin zuciyar mu ko dai dan mutane ko dan kungiyar ko dai dan mutane ko dan kungiyar kaca kaca gashi nan talbis a ciki so da kowa yana gani shine akan daidai kowa yana gani na dan uwansa ne ba daidai ba kowa yana gani shine Allah zai sashi aljanna wayancan Allah ba zai sa su aljanna da dai sauran irin wayannan abubuwa wata rana Dr. Ahmad Kano yana bayani yake cewa mutum ya zo ka kafirta kowa kowa dan wuta ne sai ka zo zaka shiga aljanna Allah ce malam aljanna na fadan mutane ne ita kuma duk ka kore mutanen kai maje ka abinka eh kai kai mata ba abinka na idan jama'a ne kai kuma ka kore su to kai dan dan me zaka shiga Allah ya kiyaye hanya to kaga irin wannan akwai abin da ake kira talbis irin wannan yace ushabbihu alaihim amra dinahum zan rikirkita musu lamarin addinin ba kowa zai fahimci wata kina addinin sahihi ba wa an shama'ilihim zan zo musu ta hannun hagun din nan ai ma'anansa shine ushakhi lahum alma'asi zan sa aikin sabo ya zama abin sha'awa a gare su aikin sabo zai zama abin sha'awa zai zama abin sha'awa jakaran jihar sai sun kama wani mutum garin nan motarsa sai suka ce sai sun tafi da ofis aka ba su hakuri dan Allah dan annabi suka ce a sai an tafi ofis a je su tafi ofis bayan an bar hanya an je bakin college sai aka dakatar da mota aka ce ya kawo naira dubu biyu wata ya ce ba zai ba da naira dubu biyu a je ofis din aka je ofis aka ce to tunda ba za ka ba da naira biyu za a ce za a ranka dubu shida ya ce daga dubu shida ba aka ce amma zan gaya maka kai shugaban mutanen ka suna nan kowa ya zo naira ɗari yake ba su kuma wannan ba zai fitar ko a talauci ba kuma wallahi sai kun biya ranar tashin alkiyama a garin nan ya ce wallahi tallahi sai kun biya ranar tashin alkiyama da sauransu ya yi musu kwatakata harce kai lalle ya make a very good observation haka dama yaran nawa suke yi kuma ba kansa ba ake kawo return fa eh in ba za ka kawo good return ba ma ba za a fitar da kai ba za a kai ba to kaga yanzu aikin sabo ya zama abin sha'awa kuma na taba ganin mutumin da aka ya harbi ogansa ya harbi kansa saboda ba a fitar da shi ya raka mota tanka ta mai zuwa station daga depot depot lokacin alhaji abdullahi yana maiduguri soja kullum za a raka lokacin akwai lokacin aka tsananin wahalar mai saboda escort da za su raka su tabbatar cewa wannan mota ta kai har gidan mai wannan escort din akwai sallama su ta musamman ko sai a tura wannan sai a tura wannan sai a tura wannan ya gaba a tura sai ya harbe ogan ka ba zo kansa ya harbe kansa me yasa shi ba a fitar da shi yana zuwa yana samowa wannan gare hakura da rayuwarsa da rabe ya kashe wannan dima mai abin da saboda an masa laifi ba a kai shi inda zai je samu rashuwa da sauransu to ka gani ushahi lahun alma'asi alma'asi ga shi na ana kallon abubuwa na tsirara a cikin wayoyinmu da menene duk saban Allah duk muna ganin sa a aiki aiki ne wanda yake daidai saboda mai shaidan ya sa mana sha'awarsa kaca kaca a ciki ibn abi talha a cikin riwaya yake cewa wal aufi ko kilahuma an ibn abbas amma man baina aidihim fa min qibali dinihim da yace zai zo musu ta gaba zai zo musu ta hankar harkar addini ne wa amma min kalbin ta bayan su kuma fa amru akirati lamarin lahirarsu lamarin lahirarsu zai zo ya kange hanya din wa amma ana imanihim wa min qibali hasanatihim da yace zai zo ta dama aikin su na alkhairi ne zai zo ya ta rikirkitarwa wa amma an shama'ilin ta hakun kuma da yace zai zo shi fa min qibali madha sayyi'atihim munanan ayyukan su da suke yi ta nan zai zo su ya sa musu ba za su ji tsoron yin mummunan aiki ba har yanzu Ali bin Abi Talha yake cewa daga Ibn Abbas wala tajidu aktarhum shakirina din nan da Allah yace yawa yawan su ba za ka same su suna shukura ba sai yake cewa wai ai ba za ka same su ba muwahhidina suna da cikakken tauhidi wala tajidu aktarhum menene shakirina Abdullahi dan Abbas yace wala tajidu aktarhum muwahhidina majoritin su ba su da tauhidi ba sa iya kadaita Allah dama ko Allah ce ma yuna aktarun billahi illa wa hum mushrikuna da yawan su ba sa yin imani da Allah kyakkyawan tauhidi sai sun hada da karime sai sun hada da karime to dan haka kaga kenan balan iblis da yake ce haza inna ma huwa zannu minhu wannan zato ne daga gare shi wattawahum da kuma wato kenan dimuwa wa qad wafaqa fi hadal waqi kuma wannan kaga abin da yake zahiri yana faruwa yana faruwa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad saddaqa alaihim iblis zannahu abinda iblis yake zatan ya faru akan mutane a lokacin kaga mutanen ba su zo ba tunda adamu ma yana nan ko yana can a sama din ba kawo shi duniyar ba amma ya yi zaton cewa za a kawo adam za a yi zuriyarsa sannan kuma ga hanyar da zai bi amma zato ne yake fulan ne ya tsara a rayuwarsa wanda yake ga haka zai bi to kuma ga adamu an turo shi duniyar shi ma ya zo ‘ya'yansa sun zo su ga mun zo barjik ko abinda zaton iblisan yake faruwa kuma sai zama gashi ya gaskata ƙur'ani ya ce walakar saddaka alaihim iblisu zannahu iblisu ya gaskata zaton nasa zaton nasa ya zama gaskiya a gare shi fattabahu don haka duk sai suka bi shi sai mutane duk aka tara aka bi shaidan ne yana ga in ya bi ta nan ya tare nan ya tare ta ya tare ta duka za su yi bishi sai kuma bai fasa ba sai ya je yayin kuma mutane kuma sai suka bi shi din gaba daya illa fariqan minal mu'minin sai dai wasu yan kadan daga cikin jama'ar mu'mini Allah ka sanya mu daga cikin wannan kadan din sai dai yan kadan dan haka wa makana lahu alaihi min sultanin su wannan yan kadaddin shaidan ba zai iya samun wato kenan fawa akan su ba Allah kuma yace mun yi haka ne illa li na alama man yumina bil akhirati musan wane ne tsakanin sa da Allah imanin sa da lahira gaskiya ne mimman huwa mimman huwa min hafizin waye kuma imanin sa da Allah madaukakin sarki ko tsiranin sa da ranar lahira wato kenan akwai shakka Allah ya kawo Iblisa ya zo wato kenan ya shirya wayannan igiyoyin nasa tarakuna a ga waye zai kamu waye ba zai kamu ba a ta nan ne ake tantancewa wane ne ya imani tsakaninsa da Allah da lahira wane ne yake da shakku a cikin lahiran wa rabbuka ala kulli shay'in hafizun hafizun Allah ubangijin ka mai kiwo ne akan komai Allah ya kiyaye komai saboda ya tsara komai yanda yake so kuma abin da Allah madaukakin sarki yake so shine yake faruwa to a ce bana lokaci yayi da haka zamu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sallah ba mu iko akata abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren da kuma yafi mana assalamu alaikum rahmatullahi to tunda ba tambaya sai mu addu'a sallallahu alaihi